من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurinmu a markaz ahalu sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga watan zulhijja hijira shekara 1441 wanda ya dace da bakwai ga watan takwas shekara 2020 daidai a darasinmu da ya gabata muna cikin suratul isra mun tsaya aya ta 44 kine insha Allah za mu tashi aya ta 44 suratul isra kayan nan tambaya guda da ta fuskanto ni dangane da huduba da aka yi bayani akan karshen huduba ta na bayani akan maganar kungiya to wannan fahimtar magana sukan kungiya ne ko menene abinda ne maganar cewa mutum in zai aiki na Allah ya aiki don Allah kai don kungiya don kungiya kai da kamar a cikin shi ce misali yin aiki don kungiya bautar banza ta ka bauta mashi ba kungiya wace ce kungiya da kai da ita babu ita kun suna ne takarda kai shine maganar da nayi mutum zai aiki aiki don Allah kuma abinda nake yan uwa bayani kan shi a matsayin ahalu suna masu kira zuwa kitabu suna a yau a waye gari mutum iya kula ma da magana kungiya ta kungiya ta shirme kai da kana fama ma da kungiyoyi ga suna bida iri iri suna fama da kai haka samu damar magana kungiya ta cikin kungiyoyi suna abinda in wallahi wallahi kumiya yake bani kumiya yake bani dan gargajiya ba tambaya wa wata kungiya kuke Allah ku dauke wata kungiya kuke kuma ya ta kama wallahi wani lokaci ina gida wani babba cikin manya da an gara ana wa'azi kasa wata kungiya ko tana wa'azi cikin kungiyoyin namu ko tana wa'azi to ni ban san matsarin wa'azi sai ka ce mun ga mana mana na yaushe za har wa'azin da bai wani ce mishi ba mu bane ba ba ta mu bace ba a nace a ka san akwai mu tsarin lokacin wa'azi tsayin kiraye su sai na kira ɗaya a cikinsu a shi a lokacin nan su suna koma suna jiran su shiga wurin shi ta ga ba daɗi ba wani abin da ƙwarai ba sai ba na abin yabo ne ba to ga mutum a wayar gari a kiran ka zo ka yi ƙungiyar mu fa mashi kuma ƙungiyar ci gaba da wani muku bayani da'awanmu ba magana kungiya ka san da'awanmu kungiya ta zo ne abin nan mu'amala da hukuma kuma abin siyasa tana da alaka mu'amala da hukuma shi da yin kungiya ba da aka yi kuma wannan sai wannan sunan suna kawo sunan markaz arsenal jama'a arsenal jama'a bai da alakar kungiya ka hai kungiya ma ko wannan sunan wannan sunan kin na rubuta su buka sai kungiya ce ta arsenal jama'a wannan arsenal jama'a dan na yin wa tushe ne na kitabu na kitabu sunna tushen sunna ne na anan anan da magana duk mutum ya kai kawo nan ne tushe sai muka ce markaz ahlus sunna wal jama'a gurinmu nan ne tushen kowa zunan tushe shi ne nan hotkun ya ka zo nan tushe ne shin bayani muke mu sai muka sa wurin markazi ne ba gidan wani bane hotkun ya da ba a gida ne tushen sunna ne da gane magane nan tushen sunna ne ba tushen kungiya bane da ba tushen sunna ne a da magana wannan shi muke bayani muke markaz na ahlus sunna ne ta santar ahal sunna da jama'a idan ba dan kungiya ba aka yi shi kayan kungiya ma akwai shi aka kata aka yi ta kungiya mai wani suna a takaice yan wa mutum kullum na magana kullum idan za ka yi aikin addini kai dan Allah duk wanda ya dan wata kungiya dan wani wala ya asara asara kai wallahi ka cire wallahi Allah ta muke mu insha Allah za mu tashi aya ta 44 insha Allah bismillahir rahmanir rahim
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الله سبحانه وتعالى wanda ake kira a kaɗaita da ibada duk sammai bakwai da ƙasai bakwai suna mai tasiri wa manfihin da wanda ma ke cikin da duk abin da ke cikinsu nan ya ce ya ƙarshe wa in min shay'in illa yusabbi bihamdi da yace sammai bakwai la tasbihi kasai bakwai la tasbihi da abin da ke cikin su da nan kalmar waman na malamai na tafsiri ko na magana suna bayan cewa man tana aiki da masu hankali yamban da kirji madad to amma abin da ke ɗauke wannan shubha cewa wa in min shay'in babu wani abu ko ma menene illa usabbi bihamdi sai na tasbihi da gode ma Allah subhanahu wataala yace walakin la tafaqahu tasbihan ku ne ba ku ganewa yan wa ba lazim bane ba dan an ce kaza ya tabi eh kai kaji ku gane ya yake nashi kullun zaka yi imani yana yi yan wa wannan a wancan zamani mai tsawon gaske mutum zai mamaki ya za a ce dutse iya tasbihi ƙasa ta yi tasbihi da ya ta yi nata harshen magana to kai yanzu baka wani magana ga shi ga salula ga na'ura iri karhe ne ga shi na roba ta ta magana kaɗa ce karhe ne ba wani inda ya harshe ko aka buga ƙyan ƙyan ƙyan yayi kurin ka ji sauti kau kuma karhe ne yake magana ba ina ta ga harshen shiga ne ya buga da kaza ka amma ka ji sauti ya bai na karya ke idan da ta sai mamaki kansa baka mamaki ba wani abu ne mai sauki a wajen Allah in wannan maganar cewa suna tasbihi yanda baka gane misali a wani wada ya ambata mana yin sujada hatta ga dutse alam tara anna Allah zidu wa musamman da ra'adi cikin sudar hajji alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يريد ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء
‘yan uwa wai muna maganar idan Allah ce kaza kaza kaza ba dole bane kai a hankalin ka yi ka gano amma za ka imani abu ne mai yiwuwa a wannan wurin da Allah rama ya janyo za mu ga Allah subhanahu wataala he da ya ambato mu wasu bayin shi guda tara wanda suke ya gode kiman Allah sujada ce sun sujada irhi da na goma mutanen banza yace alam tara أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ألا يجر أبو ترى yace baka san ba mana alamta alam ba ana baka san ba da cewa yasjudu lahum man fis samawati wa man fil ard yana sujada ga Allah duk abin da ke cikin samai da kasai kai sama da ƙasa tana tasbihi ga Allah sai aka jero bayan sama da ƙasa sai ce wa shamsu rana ma tana sujada kai ga take ya sujud sujada ba sani ba sujada tana sujada ya sujud lahu haka yace wal qamar wata ma iya sujada kai ga san da yake dashi bayan wata da rana sai ta wani jibat wani nujum ta wani nujum turmamu ma dukkan da suke suna tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala ya ta wani jibat dutse ma iya yi iya sujira iya sujira ba iya sujira dutse dutse iya sujira aka ce eh ya ce wa shajar dutse ice ma na yi ya ce wadda wa haka dabbobi na sujira ga Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kathiru min nas kuma da dewa daga cikin mutane suna ma Allah sujada amma wa kathirun haqa alaihi al'azab wasu kuma jama'a dewa azabar Allah ta tabbata kan dan ba sa yi kenan cewa kaza iya ma Allah kaza wannan zaka yi imani ba karamin hankalinka ba eh na ga ya suke yi na imani mun imani suna sujada ga Allah kenan wannan sammai da kasai suna tasbihi ga Allah da duk abin da ke cikin su yawancin aka ware mutanen banza ya ce wa mishe in ma mene ne ko ma mene ne nan Allah kenan bai kiɗan cewa ba illa yusabbi bihamdi sai na tasbihi game da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin sahih bukhari Abdullah bin Mas'ud ke cewa muna cin abinci a gaban mu abincin na tasbihi ana cin abinci iya tasbihi kaga mu kuma sai sai da ake magana da cire ice ko kaza wai ya tasbihi ne aka cire shi wai bai ba haka bane ba ko bushe shi ice ne ya tasbihi ga Allah ba yayin ne ba wannan wanda ba ana banna ba san banna kashi ice laifi ne amma da alaka wai zai zo zo tasbihi tasbihi ko annabi nan yake ba labarin cewa a shahidi gaban sa bai wa kana iya da kahin a mai mumbari wani kututturen iccen da biyu ne yake wa yahudu ba akan shiga zama yanzu aka yi mumbari a gaban kowa suka ji iccen annabi ya bar shi iya nishi iya ƙara sabai suna ji mutuntarin da biyu iya ƙara a masallaci mazala kisa zai cewa na san da wani dutse a makka na bigata kusan bukhari ko ruwa kusan musulun na san da wani dutse a makka kahin amina wayi in na wurin iya musallama wannan abu ne abu ne a waƙi'iyya na ana gani ana jin Allah sai sun ji kenan wannan tasbihi ko ma me iya tasbihi ga Allah subhanahu wataala amma walakin la tafaka wani tasbiha ku ne ba ku ganewa kenan Allah abin mutane wata tasbihi tsarkake Allah ga dukkan wata ƙasa cewa yace innahu kana haliman ghafura Allah mai haƙuri ne mai jimiri ne za ka yi saɓan Allah shekarar shekaru mutum zai iya shekara 20-30 tana zina mazinaciya ce ko mazinaci ne ko ɗan giya ne wanda in kai ne halin mutum ce haba ya za a ce tuwa ba za su ma ce tuwa to amma Allah ba ruwan Allah ya shekara 30-40 ya zina tana tana tana shan giya shan giya yau sai ya ji wa'azi sai ya tuba ya koma ga Allah Allah sai ya amshe shi ya gafarta mai lahin gaba daya kuma sai shi gidan aljanna ma kai ba ka iya ba kam don abin da yi Allah Allah halimu ne kana kallo ruwa cikin su cikin sai musulmi manzo Allah yake labarin cewa inna Allah yu'minu lil zalim hatta idza akhadhu lam yuflitu yace wa kadhalika akhadhu rabbuka idza akhadha al-qura zalimatan fa inna akhadhu alimun shadid annabi yace Allah yakan yi talala ga zalimi iya banna kaman bai a yi taɓanna ya taɓannar Allah ƙyale shi amma wurin da Allah damƙe shi kuma mai hudda shi kina Allah iya kone ya tsoron alkamun Allah kina Allah halim ne iya da jimri shi ta haƙuri da mai saɓan shi kuma gafura ko mai gafara ne zai jimre maka bai kama ka da azaba ba kuma lokaci guda ka tuba kuma ya gafarta maka wani shi ne wa ke mutum ya sa kamunan samun rahama ta Allah sai manzo ke labarin cewa Allah subhanahu wataala ya ce ya ibn adam ma da'awtani wa ghafar ma da'awtani wa sarfatani ka fata daga alamaka ne kula bani mutaka ya dan adam mutaka ka ka kiraye ni ka ne mu gafarata a ce zan gafarta maka dukkan laifin ka ba ruwan da laifin ka kai da kurin ka tuba ka koma ga Allah mashi muhimmanci ake ake akwai manzon Allah ko muhimmancin wazi a mutum mai laifi ya tuba Allah ne ma ke a dawo a gyara dan giya ne su ake komo farawun su ake fasa dan damara su ake fasa dan mizini yake su ake komi a fasa a koma a nemi sulhu da Allah shi mun wa'azi ka ci da wani shi kenan ya kare wani mazinaci ne shi ke bangama da shi ya cikin layin mazinata wani dan giya ne shi kenan cikin dan giya yake a so ake wannan dan giya ya fasa giya mazinaci ya fasa zina mai shirka ya fasa shirka dan bid'a ya fasa bid'a sai ka ta wa'azi a fasa a komo a zama al'umma ta kware shi wani shi muhimmancin wa'azi kenan so ake a gyara don mutum mutum yake dan adam yake mun san mutum yanda sharrin shi dan yawa adam ma baban mu bale mu daga kai mamaki kowa ya bar hanya kowa ya ke bar hanya dan ba malaika bane ba amma abin da ake homar shine ake cewa kuskure ne daya a cikin mu ya bar hanya amma san amma sai aka hanya ta kware yau sai ya bauɗe ya koma gehi kaga wannan shi ya bar hanya lalace ya zama kaza wannan kuskure ne naku ne cikin na ƙwarai yake shi iya rinjaye shi nasa za a bar shi za a yi bakin ƙoƙo wajen mai rushe cikin jama'a ka bar shi ta yi shi kenan ina shaidan ke gogor maya da ɓadda mutum hukum naku gogor maya wajen mai mutum ka hanyar ƙwarai haka ake dama tsakanin mutum da shaidan wata gogor maya ce sai ka mutu kenan yi ake ana neman a maido da mutum kuma Allah ba ruwan shi da girman lahi ko wallahi yau aka tuba sai ya gafarta amma kenan kowa kada mutum ya yanki kamuna na nahi wani nahi a so ake a koma a tuba gyara innahu kana haliman gafura Allah mai rango mai hakuri ne mai gafara ne Allah ya ce gaba wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura
waj'alna وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا
na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala na ba mu labarin wani hijabi shamaki da yake yi shamaki ɗin wani biyu ne akwai shamaki na zahiri na cewa a kange shi a kange kafurai daga ma'ana a kange shi daga idonsu su kasa mai wani aibu akwai kariya ta kasa fa'intar abin da yake gaya musu su kasa gari ana wa'azin bai shiga ya ce wa idan ƙara'ata al'ur'an idan kana karanta al'ur'ani ja'anna bai na kwabe da zin ɗamin da aka jan masura muna sanya tsakanin kai da marasa imani da ran lakira muna sa wani hijabi wanda yake samun kariya tsakanin kai da su na kenan idan suka yi niyyar cutar da shi a wani hal misali ya tabbata hadisi wanda yake iya da sinadi kyakkyawa daga hakim yayin da haka daga wannan imamu zuhuri imamu zahabi ya mai muwafaka kan abu ka ce ya da ita wani sanadi wata ran ummu jamil awara matal abu lahab ta zo ta samu labarin tabbata ya da abi lahab wata wannan surar Allah ya sabko ta cewa hannu abu lahab ya tabe hannayen shi biyu sun tabe shi ma ya tabe umar da matar shi amma ta haɗa to ai matan shi ta umar ta umar jamil ta ji da wani labarin ta in su koma manzan Allah ta zo masallaci na biya da cikin cikin sabai sa Abubakar Siddiq ta zo da katon dutse hannunta ta buga mishi dan wulakanci ta ta zo Abubakar ya Rasulullahi wannan wanda zata mu wulakanci ne yace bata gani na ya ce ba ta gani ba ta sun kawo kuwa su ta tsaye a nan iya kusan abubakar ta kashe abubakar ainihin sa ina abokin ka yake na ji labari iya zargi na iya zaki na ina yake abokin naka ya ce abokin na dai shi abokin na bai zagi ko bai zagi ke ba ta ce haba har da hudu sai shi tana cewa ai mu ma'ana ai an san yaman ya ce aka tana kira da kanta a takaice mai gaga ta zo annabi ya zama ne amma ba ta ganshi ba har ta mai wulakanci akwai wani kalmar hijabin da Allah ke sami kariya game da wulakancin su hijabin masura wannan wura ta tabbata kaka kenan kuma akwai hijabi na magana dan abin da ke gaba yace waja'alna ala qulubihim akinatan an faqahu kuma na sanya wani rihi a zakata nan kun san hikimar Allah idan mutum aka zo mai da gaskiya ya gane gaskiya yake faɗa ita Allah ya mai hukunci sai ta to yanzu ko an kawo gaskiya baka gane ba an ce babu babu azaba halin ka adam irin are mai zuciya wannan ba karamin kamun Allah bane ba ka gane gaskiya sare da gangan kurin dan taurin kai ka ibinta to Allah ya mai hukunci ko an zo da gaskiya gaba baka gane shikenan ya ta zaka Shi shine irin toshiya da Allah ke sanya rihi a zuciyar an yi fuqahu ana magana ba za su gane ba inda aka ba za su gane ba ya ce wa fi azanin waƙara kuma a kunnan ya sa wata toshiya wanda abin da ake haɗi baya shiga kunnan haka Allah wasu wani hukunci ya ce wa idan da ka tara baka fi ƙoranin hada idan ka ambaci ubangiji a ƙur'ani kai magana tauhidi kaɗai ta Allah da ibada ka a gama shi da kowa wallau ala adabarin nufura za su ba da baya su kaurace ma wannan magana ta kamana suna gudun damar tauhidi ne suna inkarin shi an kadi ba hatta lokacin da waccan sura ta tabbatar da abila bin wata an saba da wannan sura me ya kawo sabkata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne umarni yayi wa'azi ga yan gida ya kira dukkan qurayshawa ya kira sunaye irin su safiya irin su abbas irin su fatima ya kira kuma qurayshawa gida gida ya ce ku zo kowa mana ya ceci kanshi daga wuta bayan ya kira cewa ina nema ku yi kalma guda ta tauhidi kaɗai ta Allah da ibada wanda a nan gida-gida kowa zo sai shi wannan an mai abu abu lab shi ne kaɗai ya mugore magana a ciki kowa wani ta shi ba magana dai shi ne shi kuma ganin na kusa ne an shi ne ɗan baban shi ne amma shi ne mai a yau annabi a tire da ƙasa da hannu biyu ya ƙasa da ƙasa tabbata ƙasa a lomu alihada jama'ata na an gace mutum turkinka don wannan kuna da kirawo mu don wannan kalma iya ga ya za a bi wani kiran kiran ba su yarda ba a taƙaice dai a nan suka ce kai da haka ne kake ni aja alal adat ilahan wahida in hada shan wajab nema kake a mai da ilaha ɗaya ya muhammad shine shi kuma ta sauka mai da tabbat yada abi labin wa tab hannaye biyu na abu labin sun taɓe wa tabba shi ma ya taɓe wannan shi a tabbatar shi a ta hikimar ƙur'ani ƙur'ani littayi ne bai zo ba dai ka kai wani shi ya ce inda har matsayi ne a cikin kawure gaba ɗaya duk kawure wani gaba ɗaya wani annabi ya rayu da su abu da sauransu babu wanda aka ambata cikin ƙur'ani da suna sai amin annabi sallallahu alaihi wasallam amin shi dan uwan baban ciki ɗaya da baban shi shi kada ya kama suna girgi abu na abu amma saura ya dai ishara kaga inda wani abin da kaga ba za a mace baban shi ba amma dake abin daga Allah kuma hikimar Allah Qur'ani duk sahabbai gaba daya babu da aka kama sunan shi karara a cikin sahabbai sai ɗaya wanda yake da alaka da jinin bauta Zaid kowa ya dai ishara kaje Qur'ani ta yi daga Allah ba wani na wani inda matsayin ya abu cikin manyan sahabbai amma aka kama sunan zai mai mara daraja aka bashi daraja mai daraja aka kaskanta shi sunan tabbata da abilab ya ta ya halaka dan haka kenan qur'ani haka suke idan aka ce Allah kadai to su ba sa wannan kira ba sa nan za su ba da baya wallawa ala adbarin nufura za su ba da baya suna masu gudun gaskiya gudun kalmar shahada ya Allah ci gaba
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ولا يستطيعون سبيلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك na Allah subhanahu wata'ala yana sanar da su cewa don suka ware suna kuskus cewa na hannu alam Allah ce mu muka yi sani mana Allah ce shi ya yi sanin bima ya stami'o na bihi irin abin da suke suna shurare na alkur'ani Allah ya san da suke kewayewa a ɓoye suna shuraren alkur'ani na ruwa ibn kasir ka ruwaya hadisi wanda yake da nan magana mai yawa kana akwai cikin kahore manya manya da Abu Jahl Abu Sufyan da Akhil ibn Sharid Akhil ibn Sharid shine hukun su Akhil ibn Sharid da Abu Sufyan da Abu Jahl ashe su idan dare kowa zagaya ke ji manzon Allah yana kiyamul layl suke zuwa bayan gidan suna kowa iya shurare suna jin kurin ƙur'ani da ga abin da gaskiya kwasai masa kwasan gaskiya dukiya ko wasan gaskiya ya dukiya suna jin ƙur'ani kuma suna son shuware shi su ji amma a boye a munafuci suke kewayawa rannan sun je sun kare shurare wajen da wajen su kwaci a ya kai mai kaka ya kai mai kaka ya mai kaka ha wannan abin ya za a yi mu muna fada da shi ko mu zama na shuware shi to gaskiya ya kamata a fasa washe gari ya yi amma kowa ya sake guji kowa ya sake plus suna shuware aka ƙara can dare ya ƙara sallar shi za a ta gida aka ɗina bi to to kai mai kasa da dawo don haka suka yi haso a na uku na sito kun ga wannan abin dole mu zama na a kowa da ke alƙawarin da gaiba ya kuma ba ya za a yi muna adawar shi a gari an san mu ne manya manya a ga adawar shi kuma a gamma a wurin shi muna shuraren shi to haka baki alƙawarin na magana ɗaukan alƙawarin rantsuwar ba za mu ƙara dawowa ba kayan wannan yake nan suna son shurare iya da daɗin shurare akwai daɗi ga gaskiya shi shi ne wali lokacin da su ne a gaban adawa baban khalid ko ya cika mai manyan ƙurin shawa sai ran nan kurin katari mazala yana salla sai dan ba da kunnen shi ya tsaya da kyau a ran ya tsaya mai shurare mai kyau iya karewa kai tsaye ce matsiga ta kware shawa sana zabne ce kai kuna cewa muhammad sasama mawaki ne boka ne ya ce wallahi yau na ji wata magana daga wajen shi wannan ba magana ba ce ta mawaƙa ko bokaye ko matsawa wallahi ta ce wallahi wannan magana tashi akwai daɗi akwai ma'ana tana da fa'ida wallahi da ya ƙare kurin sai juya ya ta ta gida sai cikin ƙwarar shi ɗauki ruwa to idan walid ya gane yin manzan Allah an ƙare maka ta ƙare ya ana cikin shawara haka abu shahar ka ji abin da walidu ya zo wuri ana neman muhammad ana tsoron waka aje walidu kuci ya ci kubar da shi abu jali ya zo gida ya suko wali a zamane ya zama na rai a bace ci lahiya ya balakam su sun ya balakam wani mutum abu jali lahiya balakam ya ce na lahiya na ji labari ƙure shawa suna magana wai kai za ka bin muhammad don neman abu a wajen shi za ka bi su ban karuwa ana nema a ma taron dangi mana a ma gudunmuwa ta tsoho ka yi kyawar rayuwa kasa kasa kasa ya ce haka suka faɗa sai tashi kai tsaye ya ce mutayi ya ko su a matsayi ga a zamane majalisunsu ya ce na shi kuna cewa wai Muhammad sallallahu na bi shi don samu wani abu me ya mallaka balle ni za ni za duk anan garin za ba da mana dukiya har an buwan dan dukiya ci kuna ce mawaki ne me yayi na magana waka kuna cewa ce na ji magana mawaka na ji ta bokaye ta matsawa bin ji magana in tashi ba kun ji mawakaci ne wa ya taba ga ya taba ya taba abun hauka wa ya taba ga hauka wani shi kun ce boka ne wa bokan ki duka dai abin da babu amsa ba boka bane ba matsayi bane kuma ba mawaki bane kuma ku kama hujja a to yanzu kai abin wuli kai ga mu yi ne a janka to kada ke mutum ba shi da wuri duk wani abin shi ka hujja ba ba magana mutum bace ba ce ba ta aljani bace ba ba ta mawaka bace ba amma yanzu ka ba an kare shi rabo to yanzu an baka gari me za me matsayin shi cin ta cikin mudassir a ce sun munazara sun na abasa basa ya tsaya ya diba ya gama fuska in haza illa sirrin yasa in haza la qalb bashar kuma shi kuma bayan ya tsaya kai wannan kurin sahihi ne ko maganar mutunci haka shi rubugo kenan su ma wa'annan guda uku haka suka je suna ji sun sare abu na bidan gaske to yanzu karshen lamari dai garin Allah na waya akan musulmi shi babban nasu akan musulmi aka nasa ya tashi ta gida musu bayan ce ba su bayan na ji jiya dai ga abin da kwana uku muna shugari kowa ya ji me ka fa'inta game da maganar muhammad sallallahu ya ce wallahi na ji wasu kalmomi wasu na fa'ince su na san ma'anar su sun mafi'inta na ji dai bayani gaskiya magana wallahi ku ce ni ma dai haka aka nasu ya ta gina abuja ne ya ce ya bala kam kai ga shi dai kwana uku abin da ka ji me ka ciwo me za ka ce kai wani magana ya ce kai zamun zan gaya maka mu da banu hashim muna cikin gwagwarmayya su ba da kuɗi mu ba da kuɗi sai ka zai duk abin da kai muna yi ya ka tsakar rana ya wani a cikinsa ya hutoci shi allah mai wayi to da muka bi sai abin kama yawo kaka ne me yake nan kaga san girma da matsayi ne yasa shi adawa da shi to wannan shi ne ce mun san yanda suke suna shurare zuka zuka suna shuraren alqur'ani da kyau kuma Allah ce ya sani lokacin zuwan su dan cikin zuwa suke da annabi mai labari idan Allah shi labari zuwa suka suna shuraren ka ba abu abu ka siddiq ba lokacin da abu ka siddiq abu ya zai ya zai yanda mai hijira zai bar makka yayi nisa ya kan hanyar yaman su gama da ɗaya a wannan ne ibn da ibn da ginna ne cikin manyan mutanen makka a wurin makka ya ce abu na zuwa su zan yi hijira gudu da addini na ya samu wurin zama wata ma'ala ubangiji na ta abu kaman kai abu kaman kai za a kora da gari kana ɗaukan yi wani maraya masu ƙaramin ƙarhi ka duk abu alheri zai zuwa da abin da yake ai baiwa kaman kai ɗauka da gari mu koma zan ba kariya suka dawo ya zo cikin masallaci ƙwarai ya ce daga yau na ba abubakar kariya da ɗiyan shi idon da ya taɓa shi ya taɓa da kenan aka ba abubakar kariya yanzu kai yin hijira kawai ne komi ka taɓa shi amma suka ta sharaɗi ya yi bauta shi a cikin gidan shi kai zo masallaci ma a bayyane ya yi abin shi sallaci a cikin gida ya ce ya amince abubakar sadiq iya sallacin gida to ita gaskiya ɗiyansu da matansu abubakar yana suna cikin dare mutum mai sauti kuma sauti wata ke murya makata zuciya a kare tsaye abin kowa sauti ne mai daɗi kan abubakar siddiq ashe in dare ɗiyan da mata suke kewayawa gidan abubakar siddiq hatta kai wata sun karame suka karame katanga ta wada suna shi wani kan shi zai yi sun kowa haka ya so shi rara ya kama yawa katanga yawa wuri da wada abin suka zo suka ce kai suka kira abin da mutu kaga mutumin ka iya fitinin matan mu da diyan mu ya hasa wani sar ya hasa bayanin kati ya ga boye kake nan suna son shurare hana su ne kun so suke su shurara su ji qur'ani karshe dai ya zo ce abubakar ya babaka ka ji an zo an kamun jajanka kana bayanin karatun ka iya iya iya cutar da su za a dirɗin su ka hasa yi a bayyane shi bin da kina ce na gode abin da kamar ya ce matahi da ce daga yau abokan ce ba na bukatar kariyo kowa kuma sallah ba na hasa amma a takaice me yake nan ƙur'ani iya daɗin shugari iya da daɗi da kuma aƙiya a kurin an yi gaskiya an ƙiya ne kurin yace nahanu a'lamu bima yastami'una bi iz yastami'una ilayk mu muka yi sanin irin abin da suke shuwaye na alqur'ani lokacin da suke shuwaran Allah ce ya san da haka wa idhum najwa da lokacin da suke kebancewa suna kuskus ana tattaunawa ana magana akan ka akan addinin Allah idh hum najwa idh yaqulu az-zalimun in tattabi'una illa rajulan masura lokacin da wannan azzalimai cikin shawararsu suna ce ai kurin muhammad kurin mutum ne kuna abin mutumin da aka matsayi bana bai cikin hankalin shi ne kurin masahura ne Allah ce unzur kai fa dalgula ka misali ka diba yanzu ke buga maka misali iri iri yace fadallu sun bace hanya na yawa menene abin da Allah ya san san bar hanya wata ran su ce boka ne a ce matsayi ne a ce mawaki ne a ce an san ba sa ba a gama hauka da boka boka hemi wayo hemi hankali duk boka hemi ƙwararren wayo zama ka dabara ta hankalinka da dare ka wata boka wawa ɗan boka mai wayo ne tun ga mutum abokanci wayo gare shi iya da wayo zai ji hankalinka maka dabara ya samu absarinka boka haka tsayi ma mutum tsayi kuma an ce tsaba tsayi ne kuma an ce mai tsayi haka nan ba su da alƙibla shi unzuru kafa da mulkan misali diban suke buga maka misali iri kai ɗaya ne dai mahaukaci boka mawaki wannan kai ne ce fadallu sun bar hanya la ta ta'un sabila ba sa iya bin hanya ta samu ta gane gaskiya dan bige bige su ci gaba وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
وقالوا cikin da yawautarsu wai suna cewa a idza kunna izaman wa rufata a inna lamab'uthuna khalqan jadida mamaki kenan wai suna cewa yanzu idan a idakunna izaman idan muka zama kashi wa rufatan kashi ma ya diddige a cikin kasa ya lalace a inna la mab'uthuna khalqan jadida za a sake wai ta da musabuwar halitta kun kun shine kullo su gajera take suranta musu abu ne da ke impossible ya za a yi kashi mun kashin ma ya zama kasa kuma abu halitta sabuwa yan shi ne kullum ka ba baya al'ummi da yawa sun halaka dalilin aiki da kulluwarsu rashin biyarda da maganar Allah da wahayi sun aiki wahayi a gehe suna aiki da kulluwarsu kura ai a wancan zamanin hankalinsu ne ya bura musu baiwa bayan an zama kashi an rintaki an zama kasa a sakewa mutum halitta sabo sai gashi yanzu dan adam kawurin ne ba ma mutum ba kawuran har kawuran yanzu suna da imani ba na Allah ba suna yarda da cewa abu ne wanda ke mai yiwuwa abu ne iya yiwuwa aikace don ka mutu ka zama kashi ka zama ƙasa ana iya samun ka a wannan wurin a yadda kake nake labarin ADN da ta ADN ke mutum ko ADN saboda ADN wata halitta ce wanda muke cewa mata wadda ake wadda ake annabi ke ba labarin da ita ta da kowa annabi ba labarin a cikin adam komi zai lalace bana ajabul zanab wani wani wani wani wata halitta ce a cikin adam wadda da ita duk sai kire ki an adam kun bature kawuri ya yarda ta wannan adalci naka za a same ka intact yadda kake wannan abu da kawuri ne ziyada kenan abu ne mai wanda ke a duniya mana ga ana yi kenan kaga aikin kullum suka suka ture baiwa a tashin kiyama abu na biyu wanda a yau kawunin ya yarda ba iya su a tasira sun kawace ma Allah dalilin ya za a yi an zama kashi an zama kasa suka ce kulonai ga ajiyar ki mutum yau a kona ta ka zama toka toka ko shi bayan ba ka mutu ko ka zama toka suka ce a wannan wuri misali abin ne ka abin ne tokaka a shekarar dubu a ilimin bature mai ilimi ya ce ana iya samun inda sa a nan shaƙi adana da mutuwa adana ko an yi ƙona ka toka adana wani halitta ba ta mutuwa wani abu ne wai kawuri nan kawuri ne ya gano da haka mudamin ta mudamin da mun imani da mun imani mutum zaka da shi to su da kawuran suka gano da wani sirrin Allah a cikin ɗan adam adana bai mutuwa ko an yi gobara an ƙona ka iya nan haka nan ko ka shigar dubu nawa a ƙasa kana nan Allah zai tado kuma yanda kake Allah ta kalla ban sai banana banana kin wannan amfrant inda kiyama na amfrant da ake anan duniya ko sai kiman Allah duk duniya bature iya sa ka sa hannu a cikin kati ko passport duk duniya in ku ta kwaye goma a cikin waka in ku goma a cikin wako kuka an kwaye ku ba wani za a samu katarin wannan zane ya zo ɗaya da kowane shi da duniya a yi ku goma a cikin wako aka ahe ku kuma duk duniya a duk duniya gaba daya idan ka sa hannun ka wani zanen ka duk duniya ka ɗaya ne duk duniya shi da alaikin ɗanar ke mamaki ya za ta ɗan yalata a bal nusauye banana za mu mai duba bayan nake ba hatta da amfanin fuki ci Allah ce za a yi na tuka zata kuma duniya za mu yi doka duniya yanda kake haka za a tada ka ina sa amfanin kai ne ba wani bane ba dan wannan wai kawuri ma ya yanzu ya ga abin nan nake sai possible abin nan yayi wa iyayi wa aikace to da ka sun ce ya za a yi mun zama kashi mun rijige a taro mu a ina za a yi halitta sabuwa hadin jadida suna ga wannan abin yasa suka kawo ce mu Allah suka tayuta sun ga baiwa ko sun zuba dawa a mai rasu su gane a yin su gane wasu wani ka daga cebe wa abin da iyayewa ba an kare sun suna mutu an kare kenan wa qalu a idza kunna izaman wa rufata shin suka ce idan mun zama kashi kashir diddigeke a inna na khalqan jadida za a tado mu sabuwar halitta haka ji Allah mai Allah ce qul قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا
yanzu kaga suna mamakin ƙasa ko kashi ko Allah ce kul ga ya musu masu ganin mamakin an zama kai an zama ƙasa a tado su yace kunu hijaratan aw hadidan ba ƙasa ba Allah ce ku zama dutse ce mai ka tauri ko ku zama dutse Allah ce yace aw hadidan ko ku zama ƙarni a shi kenan madako a kan magana muna ce ko ku zama dutse ko ku zama karhe shi ne a hankalinsa abin da bai wa amirai Allah ce ku zama dutse ko ku zama karhe bai kare ba ya ce a halkan bai ma ka burbi su durikum an ma akwai wata halitta daban wata ya kare karhi ku zama shi ku zamanto shi in ma me kenan ko bi ku zamanto kenan za a tado ku wannan magana da Allah ya wadi ta kusan Qur'ani kai daga Allah annan salama iya mukalubale iya gugurmaya da kafirai wannan sura ko aya ta sabko kahiye ji amsa su da Allah wadon labarin na masu inkarin kiyama dalilin an zama ƙasa an zama ƙashi ya ce gaya musu ku zama dutse ko ku zama dutse ko kare kuma wata halitta da bala ta yi wannan ya ce idan ka gaya musu haka fasa ya ƙulun man yi zuwa ƙorani kenan idan ka ba su wannan labari na za a tado ku a wannan hali ko dutse ko kare ko abin da yake za su ce maka manyan iduna waye zan yi domin wannan abin annaba kayan kan tsaye Allah ga mashi ga amsa kawai kuma da kan za su ce manyan iduna waye zai mai domu bayan mun zama wannan halin mun rike sai ya ce kul to idan suka baka wannan amsa suka baka wannan tambaya cewa waye zai bido su bayan sun zama ƙasa ko ƙarhe ko dutse sun zama ce kullu zai fatara kum awwala marra ce musu allazi fatara kum awwala marra kai ce mai ce mahalalaka kuma ita fatara kum ga musu wannan alfadir wanda ya fara kirayen abu da gani ba model shi fadir wanda ya gani ba model da gani mata halitta iya ba akwai din dama yace haka kalmar fadir fatarakum wanda ya fara halitta ku ba inda ya ga model misalin ya kokoi wani dama ga ya musu wannan wanda ya fara yin ku tun farkon gani shikin ne zai tado ku bayan mutuwa ko me kuka zama kaji Allah yace idan kuma ka gaya musu haka ga kuma wani jawabi ta fasayun gidu na ilaikar usul idan ka ce musu wannan amsa wanda yi ku gamin farko ba misali za su gida ma kai kasa za su gida kai kasa sama za su Allah wani za su gida kai wani sun farki da kan ma sama da ƙasa za su gada kai in kasar ce haka in ya ce wa ya ƙulu matahu kuma za su ce maka amsa tafiya to in ka ce haka ne matahu ita wannan kiyamar yaushe ne za a yi ta matahu yaushe ne kiyamar ya ce kul asa an ya kuna kariba ce musu inda kiyama ce ta kusa mana abin kusa yake amma na abin kenan ba shi abin abin a wajen Allah wani sanocin kiyama abin ya huce annabawa ya huce manzannin Allah zama kiyama wani abin Allah ya keɓance makan shi sanin yaushe za a yi kiyama amma dai tabbas akwai shi duk wani abin da Allah ya labarin ka ce kaza da kuma wani abin da ayi ta zo annabi ya gaya musu haka suka ba shi amsa yanda ya zo a ƙuranin ba canji ko ɗaya eh waye zai mai domu da gyaɗa kan da yaushe ne duk haka suka bada amsa yace yau mai du'ukum fatastajibuna bihamdi يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا
yace yau mai du'ukum fastajibuna bihamdi fatastajibuna bihamdi ranar da Allah zai kira kowa nan kira na tashi daga kabari kin an takaita abin an yi busa an kare Allah zai tada kowa za ku amsa kiran Allah za ku amsa umarnin Allah kala sai an yi busa cikin kaho kowa ya tashi nabi wannan labarin sallallahu alaihi wasallam cewa yanda abin zai wakana bayan Allah ya busa ya kashe kowa an kare kowa baya mutu Allah zai sa a yi wani ruwa a saman ƙasa ya ce wannan ruwa yadda ƙasa ana, ana ruwan sama wurin hatsi ya huto dawa ta huto gasi ya tawa saken kyalaba ko mene ne haka za a yi wataran za a yi wani ruwa na arba'in kwana-kwana awa Allah zai wannan ruwa da zai kamar zai barbari dukkan adanakin kowa wannan abin da a cikin ƙasa bai lalacewa muka ce adana ko to wannan ruwan zai Allah ce duk wani makalu saman ƙasa gaba ɗaya wannan ruwan zai kamar zaman barbara ce da shi za a yi shi kowa sai ka kullum ke kiyama ita magana kamar ruwan sama ne da ake ruwan sama yanda ake ruwa yawan da san dai magana daji in wurin da ake tausa ne ake ruwan sama za ka tausa kenkele ba wurin ta gasiya yanda aka yi inda za ka ɗauki hoton bana ka je inda ake kenkele ko gasiya ko tausa ka iske da ɗauki hoton ta a ƙare ba da kaka ta zama ƙasa ta rushe ba ɗin ka zo ɗauki hoton ka ce shi ne haka ce ba to kai ma haka za ka kai ma mutum haka za a yi yanda kake kin wannan haka yautan za a wani ruwa na musamman kowa yanda yake haka zai tsoro cin ƙasa kuna Allah iya kira Musa Musa ta biyu kowa zai tashi ka kabar yanda ka aka abin ne ka haka zaka tashi yace Allah zai kiraye ku amsa kira da umarnin Allah wa tazunnun illa bistum illa qalila kuma a wannan rana duk zaman da ku a duniya kaman zaman kun zaman dan kadan ne amma duk mutum zaman da a duniya ta shiga ta kashi kuma Allah ka tayi yau kasan mujrimuna ma Allah bisa kira sa'a Allah ta yau kasan mujrimuna ma Allah bisa kira sa'a Allah ka cewa ranar kiyama kasan mujrimun mutanen banza za su rantsuwa da girman Allah ma Allah bisa kira sa'a a da duniya mu suka duniya zama awa da muka yi za ka da abin suka ta shekara ta shekara shekaru za su duka kamar zama awa ɗaya ne haka duniya take duk wannan shirman zai kare daga kuma kamar zama awa ɗaya kai amma ka shi ka ɓannar ta halakar da kai a abada yan wajen tarawar duniya rayuwa ce ‘yar kaɗan ana magana kiyama duniya kaɗan ce ɗan alishar kan adam an baka wata rayuwa ‘yar kaɗan mai mahimmancin gaske a wannan rayuwa ‘yar kaɗan mutum zai shirya maka shi rayuwa ta har abada abada imma rayuwa ta sa'ada ko kuwa ta ta azaba rayuwa ne ‘yar guntuwa ‘yar guntuwa ce ƙwarai yan wani sun sai tsoron tsoron suka da girman allah malam su gaira sa'a duk a duniya mai gaban zama awa ɗaya haka ta koma a kan rayuwar lahira yawan kenan mutum mai hankali ya yi ƙoƙarin ribatar rayuwa lokacin da aka baka ɗan gajere gajere ne amma mai mahimmanci a wajenka in ma shirya alkhairi ko shirya shari Allah mana taimako wajen aikata alkhairi yace kenan za ku za ku za ku tsammanin duka zaman da ku a duniya inda bi sun billah qalila zaman da ku dan kadan ne ku a duniya alhali kun shekaru aru aru ana ta kira ana ta kun kiya yanzu ga ta kare kuna ga kamar zaman dan lokaci ne kadan ko zaman awa ya dace gaba
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
ننكما الله سبحانه وتعالى يا بمن الذي بينك كياوزا من تكيوا يتي وقل لعبادي ya ƙulu da tihi ahsan ka gaya mabayina idan za su yi magana su yi magana kyakkyawa mai ma'ana kyakkyawa sai yake faɗin dalilin haka ce inna shiga da zuba bai domin shaidan iya shiga don ya ɓata tsakanin zamantakewa nan wa mai ake nema gare mu in za ka wa mutum magana ka mai magana kakka shi ƙoƙarin ka magana ko mu shubaha Allah ya gaya mana domin a cikin maganganu ko wajen wani kakaci ko da ba sai ka mutum magana wani magana sai ta bakanta mai rai ki ana neman zaka magana ka gaya mutum magana kyakkyawa kaka gaya mai bakar magana ko magana mai ɗaukar ruwa biyu mai ruwa biyu akwai ka ta magana wata magana ta ɗauka ma'ana biyu sai ka yi shi ya ɗauke shi ɗan shi ya shigo ya sami shi abin da ka yi ni waccan mara kyan zai kake yi ni da ita dan shigan iya shiga tsakanin dan ya bata zamantakewa Allah ya ga mana kai za mu magana mu yi magana kware kyakkyawa gaya mu juna magana mai daɗi kai musulunci iya san kyakkyawan mu'amala hatta harkar magana kada ka gaya baka ni ma gaya baka ko magana mai ɗaukar ruwa biyu to wannan kashe ne Allah ke mana in za mu magana mu yi magana mai ma'ana kyakkyawa dan shidan iya shiga tsakanin mu dan ya bata zamantakewa inna shaitan kan insana aduwa mubina domin shaitan ga dan adam ga mutum makiyi ne kuma kiyayya a hili karara ba bana boye ba haka da mai hankali mai hatara kai kai mai baro ci gaba ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما arsalnaka alaihim wakila nan kuma Allah ke cewa rabbukum a'lamu bikum ubangijinku mahalicinku shine kowa sano wa yake da tantanta kan kaza kan shirya kan menene Allah ya kowa sano ba nan sassara ba ubangiji mahalicinku shi ya kowa sano dan haka Allah iya abin da ya so in ya sha yarhamukum aw in sha yu'adhibukum bayi kuke na Allah Allah in ya so ya ci kanku in ya so ya muku azaba mai ta me yasa kai kaza ba mai kai karan Allah abin da ya so ke yi kuna ga yamma misali dai a duniya ya wajen ku san Allah in zai maka azaba mai hana shi yau ana magana magana yau ko da ruwa sun duniya magana corona ko kaga dai Afirka mu talakawa muke ba mu da kayan aikin ba masaroni ne an taimaka mana kan aikin Allah ya dauke mana ita a ce ƙokenka a nijar babu ko daya ko daya amurka shekarar ce ma ɗaya rana mutum dubu da suka mutu ba kamuwa ba dubu da suka mutu da wani abu dubu da wani abu ɗaya rana duk ci gaban su haka horon shi ta kullo alaman tana nan ta ƙi bari kaga abin bari abin nan Allah bane in dai abin nan aji talauci da tun gaba wani daraja a ce kowa mutane ta kowa mutane ta kowa mutane ta gaba daya a mutu maka san Allah hikiman Allah ya so ma wasu azaba ne da wannan abu ba kaga dai masu wannan Allah kyale su yadda abin da ba rasa ba amma kaga can Allah ana nan ana masa azabar yau an ce ɗaya rana wata ƙasa na ce mutum dubu arba'in suka kamu ɗaya rana dubu an suka kamu tun da aka wara a nijar da buzu da gata duka gaba da haka wani mutuwa mutum dubu ne ɗaya da wani mutuwa sun da magago to su dubu can kaga allah zai a sama kuɗin kun ba mai hana ba wata mun ci gaba su dubu sai ci gaba ana nan da ci gaban kuma allah ran kasa wasu kasa wa ɗan adam bai mallaki komai ba duk ci gaba ɗaya da wani wani abu yawa cikin darasi ne ga duniya darasi ne ga masu imani Allah abin da ya so ke yi ba wata kun ci gaba kun je sama cikin ruwa kun ci ina ne kuna nan bayi na Allah kuna bayi Allah in ya so ya ji kanku Allah ka ji kanmu in ya so ka muku azaba Allah ke abuna ya ce wa ma arsalnaka alayhim wakila dan haka kina mutane bayi ne ka bar su da Allah ma na cin su kai kanka ba sa ka kai ne wakilin su gobe kiyama za ta leka za ta basi ba sai kaza wannan ba ruwanka kai ba kai bane ba wakilin su a gaban Allah Allah bayi suke na Allah in ya so ya ji kansu in ya so ya musu azaba mutum ya lahima ya balle ya tuba ga Allah Allah sai ka aljanna duk ba naka bane wa rabbuka alam wa rabbuka ya'lamu biman في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وبنجيك الله شيني مهي سنيا كوا سنة duk abin da ke cikin samai haka cikin kasai Allah kin ya san komi ba ruwan ka da kowa kai na kun isarwa cikin sabon Allah magana bayi suke na Allah kuran Allah kuma ya san kowa samar ya san abin da ke cikin su wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd wannan magana duniya annabawa kan su Allah ce ni da wasu akan wasu kun haka Allah tsara haka cikin bayi kenan magana hihi ko wani akan wani haka Allah tsara duniya hatta a cikin annabawa wani ya yi wani matsayi ya yi fi daraja haka cikin masu imanin haka Allah mutane katagori katagori kowa haka Allah tsara duniya shi kimin yi ta annabawa wasu akan wasu wa ta yana dawo da zabura mun ba annabi dawo shi ma mai littafi mai suna zabura na kamar san Allah Qur'ani ko amma an ba annabi Dawuda zabura in wa zabura littayi ne wanda annabi Dawud annabi na banu Isra'il handa kan iya cikin annaba banu Isra'il wanda yake da imani da at-taura amma zabura shi aka ware a cikin banu Isra'il aka ba shi littayi mai suna zabura wanda aka ba Isa injil duk da Isa at-taura ce jigon littayin shi haka annabi dawuda amma ya aka ware aka ba su wata kyauta ta musamman littafin zabura sai jama'a jama'a zabura ta wa'azi yayi a cikin ta amma annabi dawuda a taura ce da aka cikin annabi musa isra'ila zabura ce littafi aka ba shi na musamman aka ba shi ta wadda tana cikin da ta guda hudu wanda Allah ya mata suke maimaita tawai qur'ani kenan at-taura zabur injil yusuf ibrahim kenan wannan haka Allah ya tsara kayan shi a cikin wajen a cikin annabawa mai wayo sai ba su littafi wasu kuma su littafi ma annaba ka tayi ba su littafi sai kun su zo kun suna bin littafi kaza suka ma taura annaba aka ta aiko wa manzanni akan ta kuma Allah ya diba wani a cikin su ya ba shi nashi na musamman sai na gaba dauda zabura isa injil ci gaba
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
الله كم رانا تيو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد نسالك الهدى والتقى على فاق ولدنا اللهم نسالك الهدى والتقى على فاق ولدنا اللهم نسالك الهدى والتقى على فاق ولدنا اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته